الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini na asabat haka ne ko daren lahadi wanda yau muna daidai da goma sha biyar ga watan ramadan hijira na da shekara 1443 daidai da goma sha shida ga watan afril miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan darare kuma a wannan wata mai tarin albarka wata ramadan idan masu bibiyar musu mata ba muna nan cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu a jiya a aya mai namba ta 116 yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 117 a ita wannan sura mai albarka suratul araf wa auhayna ila musa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa auhayna ila musa an alqi 'asaka فإذا هي تلقف ما يأفكون
idan ana bibiyar mu a jiya ƙur'ani yana ba mu labari cewa fir'auna ya ce musa ya zo da mu'ujizan da ya zo da ita inda har gaskiya yake shi manzon Allah ne annabi musa alaihissalam ya saki sanda ta zama macijiya fir'auna da 'yan fadar sa aka mu gudu da ihu akan Musa ya riƙe sandarsa ya riƙe sandarsa daga nan ya ce akwai wata mu'jizar annabi Musa ya fidda hannayensa suka yi haske ba a iya kallon su domin su masu da cikin mu'jizar da Allah ta'ala ya bar shi bayan nan fir'auna suka yi mitin da shi da kabinan nashi rizal na mitin aka ce ya nabi Musa matsafi ne ya zo da tsafi ya zo da sihiri zai kori fir'auna daga mulki saboda aka yanzu a yi gangan ku a tara masirta a zo a kore annabi musa alaihissalam a cikin suratu ɗaha allah ta'ala yana ba mu labari cewa a ƙala ma'idukum yau mazina ƙala ma'idukum yau mazina ji wa an yi shawan nasu duha فتولى فرعون فجمعه كيده ثم أتى قال لهم موسى موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى fir'auna yake cewa mau'idu kuma yawmuz zina an sa rana an yi date na ran da za a taru akwai wata rana tana ce mata yawmuz zina kamar mu ce ran sallah ana ran da za a taru kowa ya fito ana annishiwa ana farin ciki fir'auna ya sa rana ran da matsafancin da aka tato za su zo su kuri annabi Musa alaihi salam wa an yushira wa an yushira nasu duhan kuma a tara mutane daidai lokacin wala'a karfe tara da rabi zuwa goma rana ba ta yi zafi ba a tara mutane fatawar lafiyar aunu fa jama'a kai da husun ma'ata fir'auna ya koma ya tara dukkan kaidinsa da masahirtansa sannan aka halar fili annabi musa ya ce wailakum da wailakum la tabtaru alallahi kadiban fa yusitakum bi azab kai canku da kuke kirkiran ƙarya kuke jingina wa Allah fayusitakum bi azab as-suhut shine al-halak fayuhlikum fayuhlikakum bil azab sai Allah ya halaka ku da azabar shi wa qad kaba man ibtara annabi musa ya ce ya taɓe wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa allah annabi musa alaihi salam ya faɗa musu wannan cewa taɓewa ta tabbata ga dukkan mutumin da ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma wa allah subhanahu wataala wa ƙarƙa ba manibtara to an zo ga annabi musa alaihi salam ga matsafa a jiya mun ji labari cewa ƙur'ani ya ce annabi musa alaihi salam sun ba shi zaɓi al'umma an tumulkun annabi musa kai za ka fara ko mu za mu fara wannan sun girma annabi musa alaihi salam sun ba shi girmansa daga nan annabi musa alaihi salam ya ce su fara da suka saki macizan abuwan igiyoyinsu da tsafinsu yukayyalu ilaihim min sihirihim annaha tas'a wanda abin ya ɗau idan 'yan kallo aka sihirce idanuwansu sun ɗauka abin gaske ne Allah da kansa yake cewa ja'u bi sihirin azim babu shakka fir'auna da 'yan kanzaginsa sun zo da sihiri mai girman gaske Allah ya kambama sihirin annabi a matsafan fir'auna sihirin nasu ba kankanin sihiri bane sun zo da sihiri sun zo da tsafi tsafin da yake iya da girman gaske to daga nan a bayan sun saka irin igiyoyinsu da gurayensu da layoyinsu da abin da ya kama da wannan duka sai Allah ta'ala yi wa annabi Musa wayi shi annabi baya komai in ba da umarnin Allah ba nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarrafu annabin Allah wahayi ne yake juya shi ainihin da annabi Musa alaihi salam iya tsaye bayan sun saki kayan tsafin su da abubuwan da ainihin suka ɗauke idan mutane sai Allah ta ya ce annabi Musa ya zo ya ajiye sandarsa Allah yi wa annabi Musa wahayi alaihi salam cewa ga sanda nan ajiye ta yi ne wa auhaina ila Musa an alƙi a saka muka yi wahayi ga annabi Musa muka ce ajiye sandarsa ya saki sandarsa fa alƙaha annabi Musa alaihi salam sai ya saki sandan nan iya sakatta ya ta zamto hayya azima ta zamto miciji mai girman gaske iya sakatta sai ta zama miciji a lokacin ba ta zama micijin ba afwan annabi musa alaihi salam da ya saki wannan sanda iya sakinta su zama miciji bayan idanuwan mutane suna ganin waɗancan tsafin da waɗancan suka zo da shi tsafi ne mai girman da annabi musa alaihissalam ba zai rinjaye su ba domin in kuntuna sai da aka tato ba aka yi sikirinin aka tace ƙwararru wanda suka shahara da iya tsafi da sihiri shi kuma annabi musa daga shi sai ɗan uwansa annabi harun su biyu ba wani goyon baya da suke samu a gun mutane ba su motarsu supporters din duk suna wajen yan kanzagin fir'auna an fahimci wannan annabi musa alaihi salam iya ajiye sandar safa iza hiya hayya azima saddat al-ubki da annabi musa ya ajiye wannan sanda ta zama mici ta zama iya ganin mutane kawai duk wanda ya ga wannan micijiyar to ba zai ga karshen ta ba in ka hange ta kawai za ka ta ta ta ta iya iya idan ka ce na iya tsawon micijiyar ta rufe sasani kawai ɗaya daga cikin magabata na ce masa ibn zaid yake cewa kana ijtima'un bil iskandariya akwai wani birni a misra na ce masa iskandariya har yanzu yana nan birnin ba sani ba ana kiransa da haka yanzu ko an canja masa suna haka ne ko yawa a wannan birnin ana aka yi wannan taron da annabi musa alaihi salam da matsafin fir'auna haka ibn zaid ya ce sun taru a wannan talqaf annabi musa iya ajiye sandarsa sai take haɗiɗiye waɗannan kayan tsafin waɗancan mutane haɗiya take kawai ta buɗe bakinta kawai tana shaɗiye su macijin tsafi guraye wane ne wane ne duk tana haɗe su a cikinta ita kaɗai kaf sai da ta haɗe abin da suka zuba filin nan ta dawo ga annabi musa alaihi salam ya ɗauke ta ya tsere ta zama sanda wannan shi ne abin da ya faru kaga ƙariyar matsafa ta ƙare kuma fir'auna kunya dai ta kama shi shine tabla amma ya afikun ai ma yakzibun dama da yake ƙarya suke yi ita ƙarya an ce fure take ba ta yaya wannan ƙaryar da tsafin gaba ɗaya wannan sanda ta annabi musa alaihi salam ta haɗi ɗaya su gaba ɗaya wa uhiya ilaihim fi zalika alwaqt alazim alladhi farraqa Allah ta'ala fihi bayna alhaqq wal batil muka yi wa annabi Musa alaihi salam wahayi a daidai wannan lokacin da Allah ta'ala zai bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ya amurhu an yulqa ma fi yaminihi Allah ya ce wa alqi ma fi yaminika annabi Musa aji abin da ke damanka dama sandar a hannun daman su take wa hiya asahu ita ce sandar annabi Musa alaihi salam wa kalabun abbasin dan abbasu ya ce faju'ilat la tamurru bi shay'in min ibalihim wala min kashbihim illa alqamatu dan abbasu ya ce sandar annabi musa alaihi salam da zama maciji ba abin da za ta wuce ta kansa tsafin waɗancan rufa'idinsu sihirinsu sai wannan sanda gaba ɗaya ta haɗi shi gaba ɗaya fa'arafat as-sahara an na haza amurin mina sama to matsafan da yake suna da hankali ya suka ce wannan abin ya fi karfin tsafi ba tsafi ba ne wannan domin ɗaya daga cikin shugabansu da ke cewa in tsafi ne abin da ta haɗiya za a ga alamarsa a cikinta amma ta haɗe kafatanin abin da ke wannan gun amma ba wata alamar da ta nuna a cikinta a cikinta ba ko motsi ne ba tana nan a matsayinta kuma ta dawo annabi musa ya ɗauka yasa ta koma sanda ta haɗe duk abin da suka tara sun cika fili da kayan tsafi da sihiri amma lokaci ɗaya ta haɗi ɗaya abin gaba ɗaya ba abin da ta nuna to matsafan suka ce wannan ba tsafi ba ne amurin mina sama wannan al'amari daga Allah walai sa haza bi sihiri wannan ba sihiri ba ne fakaru sajire a daidai lokacin ko suka faɗi suke sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala muhammad bin ishaq yake cewa ju'ilat tabtali'u tilkal hibal wal asa wannan micijiya ta annabi Musa da ta sanda ta zama micijiya sai ta take take hadidiye igiyoyin can da kayan tsafin ta na wadancan matsafa wahidan ba'da wahid dai bayan daya in ta je nan na yan jihar kaza ta hadi he ta fita yan jihar kaza ta hadi duk jihohin da aka tara a kasar Misra kafatanin su sai da tabi ɗaya bayan ɗaya tana haɗiɗiye abubuwan da aka zuba na tsafi duk ta haɗiye su aka nemi ɗaya a filin aka rasa ta jawo jikinta ta zogun annabi musa alaihi salam ya kama a ta ta koma sanda to daga nan fa kalo ya koma sama kenan so ma aka zaha musa da ta gama aiki ta na haɗiɗe wannan kayan tsafin ta koma ga annabi musa sai ya kama kayan sai riƙe fa'iza hiya asahu fiye da yi zama sanda a hannunsa kamar ma bai cike ta cinye wani abubuwan ba ta koma sandarsa kawai ana gane ba a kama kanat kamar yadda kasance a da wa ƙalu lauka na haza sahirin ma galabna matsafin suke cewa wallahi wannan mutumin da matsafi ne ba zai rinjaye ba yadda muka ƙware muka je muka yi samina aka tara mu aka ba mu tirenin aka ba mu horo a ce mutum ɗaya yarin jayi ba zai yi ba wannan abin nan Musa da tsafi ne ma galabna wala ba zai rijayi mu ba daga nan mai Allah ya ce fa waqal haqu
fa waqal haqu wa baqala ma kanu ya'malun wannan al'amar iya faruwa fa waqal haqu sai gaskiya ta bayyana gaskiya ta bayyana dama ƙarya fa take ba ta ya fa zahara al-haqu wa hasala annabi Musa gaskiya ta bayyana abinda fir'auna yake jin tsoro al'amarin yazo ya sake damile masa Allah gaskiya ta tabbata annabi Musa ba matsafi bane annabi Musa ba masirci bane abinda ke ga annabi Musa mu'jiza ce kuma ta haɗiɗe duk abinda aka wani tsafi wa batala ma kanu ya'malun ta bata duk abinda suka ci suna aikatawa duk tsafin su da aka shekara ana yi shekara da shekaru wannan miciji a lokacin ta gama da shi malike cewa alhaku huwa al'amru sabit almuwafiq lil burhan abinda ake nufi da gaskiya shine amrun sabitun wani al'amari tabbatacce almuwafiq lil burhan wanda ya dace da dalili wa zidduhu albatil kishiyan alhaqu ne albatil kishiyan gaskiya shine bata kishiyar gaskiya shine san zuciya wal haqqu huna abinda yake nufi da gaskiya anan uridu bihi sirqin Musa alaihi salam ana nufin gaskiyar annabi Musa da ta bayyana wasihatu mu'jizatihi da gaskiyar mu'jizarsa wal batil huwa allazi la fa'idata fihi abinda yake cewa batil shine abinda bashi da amfani bashi da fa'ida aula khaira fi kuma yi da wani alkhairi ma kanu ya amalo duk abin da suka aikata ba alkhairi bane Allah ya ruguza shi an fahimta matsafa sun yi tsaron da su domin sun ga abin ya fi karfin sanin su suka ce wannan da tsafi ne babu yanda za a yi annabi musa ya rijaye ba zai yi ba amma tun da ka ga sandan nan ta zama micijiya ta haɗi ɗaya kafatanin abin da muka zo da shi to sun san wannan ba tsafi ba ne allah ta'ala ya ɗirsa musu gane gaskiya a lokacin ba su kama kama kame ba ba su kama bige-bige ba ba su kama hasada ba ya suka meƙa suka ce wannan al'amarin daga allah ne daga na mai faru فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين allah ya ce fagulibu hunalika sai aka rinjaye su a wannan lokacin hunalika zarfu ne a wannan lokacin sai annabi musa ya rinjaye su duk yawansu duk goyon bayansu duk supporters nasu ga fir'auna iya bayansu amma ita gaskiya ba ta binuwa alhaƙu alhaƙu min rabbik gaskiya ce daga Allah ba ta binuwa ita gaskiya malamin sun ce kamar inuwa take ba ta binuwa ka zo ka yi tattile ta amma tana nan dai ba za ta binu ba ita kuma ƙarya ba ta ba ta tabbatuwa wa qul jaa al-haqqu wa faqa al-batil innal batila kana zahuqa idan gaskiya ta zo ƙarya neman ta ake arasa annabi Musa ya rinjaye su gaba daya fa gulibu hunalika wan qalab musagirin suka koma suna kaskantattu wan qalab musagirin in qalaba ma'ana saru sagirina he suka koma suka zama kaskantattu an rinjaye su an yi galaba a kansu suka zamto ba su da wani kwarjini a jikinsu daga nan mai faru وألقي السحرة ساجدين
Mm. daga قالوا آمنا برب sun العالمين gaskata sun tabbatar abin nan da annabi musa ya zo da shi ba tsafi ba ne sun tabbatar cewa da wannan ab- al'amari daga allah fa ulkiya wa ulkiya saharatu sajiri matsafan nan ko suka zubi suke wa allah sujada sun bar fir'auna sun bar alƙawarin da aka musu wa inna kuma laminal muqarrabin duk sun haƙura sun watsar sun zo sun kama gaskiya an fahimta sun haƙura da appointment din sun haƙura sun yafe fa'ulƙiyar saratu sajidin suka faɗi suna masu sujjada fasjuduhum kana lillahi allazi arafahum hina idhin bi zuhuri mu'jiz Musa suna yi wa Allah sujjada domin ya bayyana musu abin da ke ga Musa ba tsabi bane mu'jizar shi Allah da ya fahimtar da sunan suke suke mai sujjada wada'i ilayhi bi unwani kaunihi rabbil alamin kuma suke ce Allah shine ubangijin duniya gaba daya fa'ulƙiyar sahartu sajidina ƙalu amanna bi rabbil alamina suka ce annabi musa mu mun yi imani da ubangijin duniya gaba daya kaga a lokacin har fir'auna ma iya shi kenan an gane to fir'auna sai ya gaba ana nema a masa a masa abin da ba ka yi tsammani ba ya tato mutane ya musu alƙawari an kashe musu dukiya an hora su an ce ga abin da za a ba su amma lokaci ɗaya za su juya masa baya kamar delegate ne lokacin fadda dan takara ko yawa kamar haka ne a cewa ne iya da delegate kaza ai din nasa ne to sai ran da za a yi zaben a gane ba nasa bane an fahimta to fir'auna sai mamaki ya gaya daga abu kuma shikin haza a juya masa baya har su ce sun yi amana bi rabbil alamin rabbi musa wa harun sun yi imani da ubangijin duniya gaba da shi ne ubangijin annabi musa da ubangijin harun har sun yadda fir'auna ba Allah bane duk abin da yake shirme ne daga nan me faru رب موسى وهارون mm.
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم Mm.
إن هذا لمكر مكرتم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
to annabi Musa sai Allah ya hutar da shi da fada sai fada ya kuma tsakanin Fir'auna da matsafanta an fahimta shi annabi Musa ya kuma dan kallo Fir'auna ya ce amantum bihi yanzu za ku yi imani da shi shi annabi Musa kenan har ku yadda ku ce ubangijinsa shine Allah ba ni ba yanzu haka za ku bin qabla an azana lakum tun kafin da ba ku izini ma tun kuna karkaci na kuna iko na tun ban sallame ku ba har ku ce kun yi imani da ubangijin annabi Musa to inna haza la makarun makartum dama can kullele ne akai dama tsakanin Musa da ku dama dama shiryawa kai ka san shi ah, mai san zuciya baya faduwa ne ai kullele ne akai la makarun makartum wani makirci ne ko kulla shi dama dama ban sani ba kun hada kun yi mitin kun tabbatar da cewa kawai zai rinjaye ku a gane ko la makarun makartum fil madina ai dalabahu lakum fi yawmikum hadha dama kun shirya yau din kun shirya abin da za ku yi kun hada baki inna ma kana tashawuru minkum wa rida minkum da yardar ku da shawarar ku akai kawai ba wani kure ku akai ba da gangan akai wannan da gangan kuka yi dan ku kunyata ni dan ku tozarta ni kamar yadda yake faɗa wata ayar innahu lakabirukum alladhi allamakum usir
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى Allah ta'ala ke cewa a wata ayar Fir'auna na ce innahu lakabirukum alladhi allamakum mus dama shi malamin ku ne dama dama can shi ya koya muku tsare kai Fir'auna da da har gido yake mala dama can shi ne malamin ku shi ya koya muku wannan tsare dama can akwai kullele ne tsakanin ku da shi innahu lakabirukum alladhi allamakum musir falau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in nakl wallahi sai na yanke muku hannun dama kamar hagu sai na tsire ku a kututturen dabino wala ta'lamuna ayyuna ashaddu azaban wa abqa za ku gani da ni da Allah Musa wa yafi azaba haka fir'auna ya fada musu ibn kasir Allah ta'ala ya mai rahama yace a tafsirin sa yake ce ai mai hankali duk mai hankali zai gane wannan magana ta fir'auna har gido ce kawai tunda annabi Musa ai yayi sama da shekara goma ya Misra Qur'ani ya bamu labari ya tafi Madina yayi kiwon shekara goma amma sa aure ya dawo a hanyar dawowar aka masa wahayi ba inda ya tsaya sai gun Fir'auna to ta ina za a ce malamin sun ta ina kini ibnu kayyim ce duk mai hankali ya san wannan kawai hayaniya ce irin ta Fir'auna kawai kama kama ne da rahin gaskiya kawai innahu lakabirukum alladhi allamakum sir qarya ne tun da ba san annabi musa bai san su ba sama da shekara goma ya misira iya gudun hijira a madina daga dawowarsa ba inda ya zame sai allah ya ce tafi ga fir'auna iya zuwa ga fir'auna kuma wani ƙadiyar ta faru to shi ne ibn karshe mai hankali zai gane cewa wannan hayaniya ce irin ta fir'auna kawai wanda ƙarshen ƙarya ne ya zo kawai fa inna musa bi mujarradi ma kana bi mujarradi ma ja'a min madina a daidai lokacin daga madina ya dawo waja'a fir'auna ila Allah daga nan Allah mai sako zuwa ga fir'auna wa inna ma qala haza tasatturan wa tadlisan fir'auna iya fadar wani don borin kunya kawai da boye gaskiya akan abin da ya gani da kuma irin jahiltar jahiltar da mutanen sa da zai dama a wata ayin Allah ta'ala yana cewa fastakaffa qaumahu fa'a'u فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما طاغين Allah ce fassaka fa qaumahu fir'auna ya ya wawantar da hankalin mutanansa ya rena su ya mai da su ba haka marasa hankali ba ba uku suke mai da'a ya ce shi ne Allah shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa ya rena musu hankali domin su ma mutane ne masu ɗagawa masu wuce gona da iri imamu siddi a cikin tafsirin sai yake cewa abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud da waɗansu daga cikin sahabbai suna cewa alƙa musa alaihi salam annabi musa sun haɗu da shi da shugaban matsafa an zo za a fara za su saki micizan a tsafinsu annabi musa ya ajiye sandarsa sai shugaban matsafan ya zo ya ga annabi musa alaihissalam suka gaisa a ra'aitaka in galabtaka a tu'minu bi da suka gaisa sai annabi musa yake ce masa yanzu nan idan mun yi wannan zubeban ƙwaryar ta narin jaye ku za ku imani da ni za ku yadda abin da zo da shi gaskiya ne wa tashhadu anna ma ji'ta bihi haqqun min Allah za ku yadda abin da zo da shi gaskiya ne daga Allah qala sahir shugaban matsafan yace la'atiyan nagadan bi sihrin la yaghlibuhu sahir gobe za mu zo da irin tsafin da ba wani matsafin da zai rinjaye mu fa wallahi lakin galabani la u'minanna bika in dai har karin rinjaye mu wallahi zan yi zan yi mai dabi domin sun san abin da suka yi wala ashhadunna annaka haqqun kuma zan tabbatar abin da kake faɗa gaskiya ne wa fir'auna yanzuruna ilayhima a lokacin fir'auna iya kallon suna tattaunawa an gane kamar irin izgilin nan ne an ga annabi Musa arena shi ba shi da magoya baya ya shi shugaban tsafin yazo ya same shi ya ya to ya za a yi kaza kaza kaza sai annabi Musa ya kafa mai wannan sharri ya ce idan muka zuba wannan abu na rinjaye ku yaya za ku yadda da ni ai za mu yadda da kai ai ina faɗa ma duk inda ya tsafi ne ba wanda isa rinjaye tsafin nan ba wanda isa sau da kai za mu rinjaye kai ta ni za rinjaye ku ya ce tomi alkawari in na rinjaye ku yaya za ku imani suka ce za mu imani za mu yi ka an fahimta ta fir'auna a lokacin ya ganin su wakala fir'auna ya ce ta ji'aluna antum wa huwa wa takuna lakum dawla wa sawla shikenan dama kun shirya inna hadha la makrun makartum fil madinati litukhruju min ahliha kun hada tsafi ku zo kuma da juyin mulki kawai kun hada baki ku juyin mulki yau a ce da ku da Musa ko za a yi wada a wannan garin ko ne masu fada a ji ko ne masu daula wa tukhruju minha al akabir wa ru'asa ku fitar da duk shugabannin duk jagoran ku kore su wa takunu daula lakum wannan daular ta zama ta ku to wannan shine kai abin da ke da Fir'auna ya za a yi a ci iyanan wani zai faɗa aji ajiya in ba ku manta ba na ce muku mulki iya tafiya da imanin wa'ansu da yawa daga cikin mutane da mulki da dukiya suna da haɗari a mai raunin imani haɗarinsu ya fi alkhairinsu yawa duk alkhairin da mutum zai gani a zahiri na dukiya ko na mulki bakinsa wannan gida ne na duniya kawai amma duk abin da ya shafi lahira wallahi alaƙar mutum da mulki alaƙar mutum da dukiya tana da haɗari ba ƙaramin haɗari ba shi ya sa manzan Allah da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqi Muhammadu ali baiti kuta ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi Muhammad da iyalansa ya zamto baya bo ba fallasa ya zamto yafi karfin bukata haka manzon Allah ke wani addu'ar Allah ka bani abin da zan biya bukatata haka ma'aikin Allah ke maimaita wannan addu'a da Qur'ani yake ba mu labari a cikin suratul layl kalla innal cikin suratul iqra kai suratul alaq كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى Allah ya ce innal insana la yadaga lalle wa ansu daga cikin yan adam iya da dagawa iya da bujirewa gaskiya da gangan sai Allah ya ce arra'ahu stagna dan kawai ga iya da wadata sai ya bujire ki gaskiya da mulki da dukiya a gun mai imani suna da hadarin gaskiya ya sa sahabbai kucewa mulki suke ba sa sansa gudu suke yi ba sa yadda a ce yau an ɗora musu jagoranci ko min kankantarsa domin suna tuna irin abin da manzon Allah yake faɗa game da jagoranci to anan idan ana bibiyar mu ana fahimtar abin da muke karantawa duk abin da fir'auna zai kare manufarsa akan mulkin sa yake duk abin da zai faɗa mulkin sa kare ta mu mulkin sa kare ta mu za a kwace mai gari za a kwace mai mutane za a yi kaza duk shine faɗin da yake yi kaga ya gane abin da Musa ya zo da shi gaskiya ne tunda matsafan da za su yi kure za su yar kure da annabi Musa sun sallama sun ce gaskiya ya zo da ita tunda inda da wanda zai dage na ci ai su ne tunda su za a yi wa appointment a ba su makamai su zamto su ne masu fadaji a gwamnati amma su gane abin da Musa ya zo da shi ba tsabi bane suka sallamar suka me kauya shi kuma sai bigge da cewa dama an hada baki yayi dama kun zo ku kore mu ku yi makirci ya zama ku ne masu fana'aci a dinga muku da daula ta dawo karkashin ku inna haza la makarun makartu fil madinati litukurju min ahliha sai ya ce wa sofa ta'lamun wallahi za ku yi sani ba zan kyale ku ba daga nan me ce zai musu لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
fir'auna ya ce lauƙaɓɓe an na aidiyanku wallahi zan daddatse hannunku wa arjulaku min kila da ƙafafuwanku saɓani in an datse ya mutum hannun dama ya datse mai ƙafar hagu in an datse ma ƙafar hagu ya datse ma hannun dama yana min kila irin wannan azabar ya ce zai musu lauƙaɓɓe an na aidiyakum wa arjulakum min kilafin wala usallibannakum ajma'in yace kuma wallahi sai na tsire ku a kwatattara da bino gaba ɗayan a datsewa mutum hannu a datse mai kafa a je a sassaƙe da bino a tsire shi to irin wannan azabar fir'aun ne ce zai musu kuma ya musu daga nan mai faru قالوا إنا إلى ربنا منقلبون
suka ce a'a suka ce inna ila rabbina munqalibun ai mu mun san makomar mu tana ga Allah ne har su fara wa'azi su ma matsafa ajiya yau sun zama masu wa'azi sun zama masu tauhidi qalu suka ce inna ila rabbina ai fir'auna duk abin da zaka yi mana kai mu mun tabbatar ko yau ko gobe zamu kuma zuwa ga Allah ne qad tahaqqaqana ilayhi raji'un mun tabbatar da cewa ga Allah zamu koma a wata aya cikin sutu baha Allah ta'ala ke cewa faqri ma anta qad إنما تقضي هذه الأجل اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا waɗancan bayan Allah da suka musulunta gun annabi Musa suka ce wa Fir'auna faqdi ma anta qad duk abin da zaka yi kaje kai duk irin abin da zaka mana alƙawari na azaba na tozartarwa na kaza kaje kai kawai inna ma taqdi hadhihi hayati dunya duk abin da zaka yi ba kika gidan duniya zaka yi in mun mutu ba za ka iya mana wani abu in ba Allah ba duk abin da zaka yi kaje kai ba tsirewa ba ba yanki hannu ba ba dace ka ba ba kaje kai abin da zaka yi kawai fir'auna yace sai ya musu irin wannan suka ce su ga Allah za su koma qalu inna ila rabbina munqalibun wa azabuhu ashaddu min azabik suka ce azabar Allah tafi azabarka wa nakaluhu a'zam min nakalik kamun Allah da daurin Allah ya fi daurin ka fir'auna fa nasbir al-yaw ala azabika za mu haƙura yau duk azabar da zaka mana linaklusa min azabillah domin mu kubuta daga azabar Allah da mu bi ka kyale mu ƙwara mu bi annabi Musa ka mana azaba mu haƙura mu jure mun tabbatar da kan cewa bakin azabar ka duniya ce kawai amma ita azabar Allah ba ta da ƙarshe a take tauhidi ya shiga zukatan waɗannan bayan Allah suka nuna kwata-kwata ba sa tsoron fir'auna duk abin da zai je yi dama kuma tauhidi haka yake duk wanda tauhidi ya ratsa shi wallahi sai ga wanda ake jin tsoro ake shakkarsa shi baya shakkarsa in dai magana ce akan gaskiya an fahimci wannan in dai tauhidi ya ratsa ka to ka tabbatar da kan cewa ba mai yi ba mai hana wa in ba Allah ba dan adam ba abin da ya isa ba an fahimtar nan to irin wannan shi za a ga annabawa sun tinkari abinda ake ganin rintsi ne mai girma to sun tabbatar da kan cewa ai abin da yake kakariya ne yadda ga fir'auna fir'auna irin ta'addancinsa ba wanda bai sani ba amma annabi musa ya zo gaba da gaba yake faɗa mai wannan magana ka saki banu isra'ila kai ba allah ba ne ka zo ka bi allah ka ga da a ce annabi musa ba gaskiya yake faɗa ba bayan da za a yi da shi fir'auna ba zai isa ba to amma tsayuwarsa kan gaskiya sai allah ya karfafe shi saboda ka dukkan inda gaskiya take ka yi ƙoƙarin siffantuwa da ita ka siffantar tauhidi sai allah ya karfafe ka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tara dandazon ƙureshawa gaba ɗaya fuskance su an zo wajen abu ɗalib a kama shi a kashe shi a yi mai makirci amma da yake kan gaskiya yake da Allah ya sa a gaba babin da ke mai shakka kuma hakan zai ba ku misalai ga irin waɗansu daga malamanmu Allah ta'ala ya ji kan wa'ansu wa'ansu kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya za ku ga irin rintsin da suke shiga su da gwamnati ko su da wa'ansu ƙungiyoyi a ƙasa za ku tabbatar da kai cewa in ba dan tauhidi ba da tsayuwa ga Allah wallahi abin ba zai wa amma tsayuwar su ga Allah tsayuwar su akan gaskiya sun tabbatar ba me yin abu in ba Allah ba yayi daidai da abin da Allah ta'ala ke ta kullun yusibana illa ma kataba Allah lana
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا Mm, هو مولانا mm.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ya ce lan yusibana illa ma kataba Allah lana ba abin da zai shafe mu na cutarwa face abin da can Allah ya rubuta mana dama huwa maulana Allah shine majibincin al'amarinmu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna dukkan masu imani Allah shine madogararsu imani da tauhidi idan sun zauna a zuciyar bawa musulmi ba abin da yake bai tsoro in ba Allah ba ba abin da yake tayar masa da hankali idan ba azabar Allah ba an fahimci wannan kun ga atake cikin 'yan mintin mintina ga waɗanda suka zo da niyyar kunyata annabi musa alaihi salam amma an waye gari sun zama to malamai har wa'azi suke yi. suna faɗa wa fir'auna duk abin da za ka yi kaje ka yi bakinka da gidan duniya kawai duk abin da za ka yi gidan duniya mun tabbatar mu ga allah za mu koma kuma azabar allah ita ce tabbatacciya kai abin da za ka yi bakinka gidan duniya ne daga nan bai faru
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا Mm.
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين waɗancan bayan Allah suka ci gaba da faɗa wa fir'auna wa matan na ba komai ba ne sa za ka azabtar da mu ka yanke mana hannu ka gundule mana ƙafa ka tsire mu a kwatar libino ba komai ba ne sa za ka yi mana wannan illa an amanna bi ayatin rabbina face sai dan mun yi imani da ayoyin Allah amma aje ai lalashi ma ake ai mun ce ma me ladan mu ka ce ai ku da minal muqarrabina ai a ce za a bawo kaza ma ai bai taso ba ku kuna kusa lallacin mu ake bin mu ake yi ajiyan baka mana azaba ba domin ka san muna da ra'ayi naka amma a yau gaskiya ta bayyana mun ce ba za mu bi ka ba wannan shine kadai dalilin da yasa zaka mana azaba wa ma tanqumina illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna lokacin da ayoyi suka zo mana mai imani shine kake cewa zaka yi mana azaba saboda ka rabbana afrigi alaina sabra suka ci gaba da cewa ya Allah ubangijinmu ka kwararo mana haƙuri duk abin da fir'auna zai mana Allah ka ba mu juriya karin mu juya da baya karin mu yadda ni barin imanin mu da tauhidin Allah ya ba mu juriya mu jure duk abin da fir'auna zai mana shine afirgi alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah muna roƙon ka karɓi rayukan mu na masu musulunci a yanzu yanzu imani ya shige su annabi Musa ya samu magoya baya ya samu mataimaka dama ita da'awa amru min Allah al'amari ne na Allah A- Allah in ya so ya cicciba abu manzon Allah ya hiri sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan addini Allah zai taimake shi koda da makiyansa ne makiyan addinin in Allah ya so ta hannunsu ci gaban addinin zai bayyana kuma wannan abubuwa da yawa sun gaskata wannan yanzu wannan technology da ake ta fama da shi da harkar su talbishin din nan da su social media din nan asalin yin su yahuda ba da wani tsarin suka yi su ba ba don a yi dawa suka yi su ba manufarsu ta duniya ce a kansu kawai a yi haɗa shashanci a yi tashar holiya to kuma sai allah ya kawo abin musulmi suka riƙe suke yau addinin allah ya kiri shi amma asalin abin ba da musulunci aka yi shi ba duk tashohin talabishin ɗin nan da wani tauraron ɗan adam da wani social media duk ba don addini aka yi ba yayin da kafa gidajen talabishin na sunna da harkar media ta malamanmu na sunna al'umma nawa ne miliyan nawa ne suka gyara imaninsa tauhidinsu Allah ne kaɗai san yawan mutane to kun ga Allah ya taimaki addinin da waɗansu daga cikin maƙiyan addinin kuma a jiya ƙur'ani yana ba mu labari cewa daga cikin kabirin na fir'auna aka yi mitin a kamo annabi musa aka yi shi wani ya lallaɓo ta so ya ga annabi musa alaihi salam da shi aka rufe kofa aka yi mitin amma allah ya tilasta shi ya takura shi ya zo ya sami annabi musa ya faɗa mai abin da aka yi har ya ce fakruj inni laka minan nasihi ka fita daga garin ina ma nasiha idan fir'auna ya kama ka ba za ka ji daɗi ba an fahimci wannan to a lokacin suke cewa rabbana afarji alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah ka kwararo mana hakuri mu ka ba mu juriya Allah ka karbi rayuwar mu na musulmi ai a amimna bi sabr ka game rayuwar mu da hakuri ala dinik mu tabbatu akan addininka wasabati alai ka ba mu tabbatu akan addini wa tawaffana muslimin ka karbi rayukan mu muna musulmai ai mimma ya ta bayyana lana linabika Musa game da abin da ya bayyana gare mu a gun annabinka annabi Musa alaihi salam Fir'auna yake cewa suke fada wa Fir'auna kai duk abin da zaka yi kaje kai inna ma taqdi hadhihi alhayati dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khataayana suratul aha
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى muje innahu إنه من يأت ربه مجرما فإن له Mm.
فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا muje dai ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك Mm.
فأولئك لهم الدرجات العلا da fir'auna ya ce zai kashe su zai daddatse musu hannaye da kafa a tsire su suka ce inna amanna bi rabbina mu dai abin da zan faɗa fir'auna min imani da ubangijinmu kai ba Allah bane Allahn annabi Musa Allahn gaske mu shi muka imani da shi amanna bi rabbina yanzu ma muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu da muka yi li yaghfir laka bayana wa ma akrata akrahatna alaihi min asir da abinda muka yi na tsafi da sihiri alaihi sani to yanzu mun gane ba daidai ba muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana wallahu khairun wa abqa Allah gaske shine mafi alkhairi kuma ni'imarsa ko azabarsa ita ce bai tabbata innahu man yati rabbahu mujriman suke cewa duk wanda ya kishi Allah iya mujrimi fa inna lahu jahannam to akwai wutar jahannama tana jiransa la yamutu fiha wa la yahya ba zai mutu cikin wuta ba ko ba zai rayu ba wa man ya'tihi mu'minan wanda ya iske Allah iya mai imani kada amila saliha kuma ya aikata aiki na kwarai fa ulaika lahum darajatul ula irin waɗannan suna da darajoji cikin aljanna madaukaka dan Abbas yake cewa kanu fi awwalin nahari sahara sun zamanto da safe suna matsafa amma wa fi akirihi shuhada amma a ƙarshen yini sun zama shahidai haka dan Abbas yake da safe matsafa ne amma kafin la'asar sun zama shahidai sun zama barara Allah ya yafe musu sun zama kwatattu gun Allah to wannan shine imani manzon Allah yana cewa wa minhum man yu'ladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum man yu'ladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan sun yi rayuwa ta kafirci da tsafi da sihiri amma da mil na rayuwa sun zama wasu imani a wannan yinin ba su kwana fir'auna duk sai da ya yanka su ya sassare musu hannu da kafafuwa ya tsire su amma sun mutu suna masu imani sun mutu suna masu imani sun tabbatar da cewa fir'auna abin da yake kai ƙarya ne ba daidai bane ba an bayyana nan abu na gaba annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya bashi mu'jiza wanda ta yi kama da sihiri a idan su su waɗancan mutane dukkan annabi Allah ta'ala idan ya bashi mu'jiza to tana yin daidai da abin da ake cin kasuwarsa a wancan lokacin a lokacin annabi musa alaihissalam ba abin da yake ɗaukan hankalin mutane kamar tsafi da siri yau aka ce gidan wane ƙasar wane ƙabilar wane suna da matsafa to sun zama abin alfahari to sai allah ya bewa annabi musa mu'ujiza da ta yi kama da irin abin da ake so a lokacin annabi isa alaihissalam a lokacinsa ba abin da yake ɗiban hankalin mutane kamar ilimin magani likitanci to sai Allah ya biyo annabi Isa mu'jiza wanda ta yi kama da abin da yake ɗaukan hankalin mutane a lokacin ya shafi makaho ya warke ya shafi gurgu ya tashi har matacce annabi Isa iya tayarwa duk da izinin Allah subhanahu wataala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi ɗaukan hankalin mutane lokacinsa shine fasahar harshe fasaha da balaga ta magana a ce yau kabila kaza akwai mewa mawaƙi mai fasaha mai kaza irin su hassan bin sabi irin su zuhairu bin abi sulma duk abin alfahari ne irin nabigata zubiyan duk kabilar su alfahari take da su irin su wanda suka yi mu'allaqatu saba irin waɗannan kabila a ce da mawaƙi a kabilar ai sun zama abin kallo a gari kawai sun zama abin boston to sai Allah ya biya manzon Allah mu'jizar da tafi me ake nufi da waka ma aka zo da alqur'ani hikima da balaga da fasaha su kare alqur'ani mai girma to wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala dukkan annabi sai a bashi mu'jiza daidai da abinda wannan al'ummar suke so ko hankalin su kan wannan abu an fahimci wannan na aya ta gaba
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون da waɗancan bayan Allah suka mai kauya ga annabi Musa suka yi imani Fir'auna ya tabbatar da cewa sun bar shi sun bar tafiya irin tasa to daidai lokacin sai kabir na Fir'auna sune al-mala'u wa qala al-mala'u min ummi fir'aun mala'u daga cikin mutanen Fir'auna suka ce a tazarin Musa yanzu Fir'auna zaka bar annabi Musa tatruku Musa wa qaumahu zaka bar annabi Musa da mutanansa li yufsidu fil ardi su kawo barna a bayan kasa wai annabi Musa ne zai kawo barna a bayan kasa ya dora mutane kan tauhidi abi Allah shine barna kawai yanzu zaka bar Musa Fir'auna da mutanen su dinga barna a bayan kasa bi du'a ila mukhalifatika su dinga kira kan abin da ya saba ma waye zaraka wa alihataka abarka abar bauta ma abar cewa kai Allah ne yanzu zaka basu suna wannan wa kana sana'a lahum asnaman sigara ya abudunaha fir'auna kuma dama ya musu alloli na gumaka ya bawa kowa ya tafi gidansa iya bauta masa wa qala ana rabbukum wa rabbuha idan aka bauta kananan gumaka sai fir'auna ce ni ne ubangijin kuma ubangijin gumaka ma gaba da ni ana rabbukum la'ala an fahimci wannan akwai kananan alloli ya ce a bauta musu amma idan an zo tare ce shi ne ubangijin wannan allolin gaba daya to fir'auna ya ce so sani ƙattilu abu na'ahu wani sahiri sa'ahu ai muna da gwamnati ai muna da ƙarfi za mu je duk wanda suka yi imani da annabi sai muka yi su gaba daya mu kashe mazajensu mu bar matansu sani ƙattilu abu na'ahu al-mauludin wani sahiri sa'ahu wa inna fawqahum qahiruna wallahi muna da rinjaye kadiruna ala zalika muna da ikon wani ba wanda sai ana mu za mu je mu karkashe su kawai mu hausu da kisa da harbi sai mun ga gaba ɗaya mun raunana su sannan sai mu ji kuma wanda zai ƙara irin wannan da'awar bai san shi Allah in ya so abu ba mu ita da shi daga nan mai annabi Musa ce alaihi salam قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء na'am يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
annabi Musa zai yi magana a wannan wuni din da fir'auna iya tsoratar da jama'arsa zai kashe su zai sassare su zai musu waye qala Musa li qaumihi annabi Musa ya dawo yake faɗa wa mutanansa ista'inu billah ku nemi taimako da Allah kawai duk abin da fir'auna zai ku nemi kariya daga Allah subhanahu wataala ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah kuma ku yi haƙuri ala azahu akan duk irin cutar da fir'auna zai muku innal arda lillahi ita ƙasar nan gaba ɗaya ta Allah ce yurisuha ayi utiha man yasha'u min ibadi Allah zai ɗau ƙasa ya bawa wanda ya so cikin bayinsa annabi Musa yake lallasar mutanen suke ba su hakuri ku yi hakuri ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala ƙasar gaba ɗaya in Allah ya so sai ya dankata a hannunku fir'aunan Allah ya kure shi ya kashe shi yurisuha man yasha'u min ibadi wal'aƙibatul mahamuda lil mutaƙin ƙarshe mai kyau ƙarshen da za a yabo a kai shi to iyaka masu tsoron Allah mazan Allah ya ce ina mal'amalu bil kawatimi rizal na ƙarshe a aiki rayuwa da shi Allah ke yi sai shi yasa addu'ar Allah ya sa ƙarshen mai kyau ba ƙaramar addu'a ba ce Allah ya kyauta da ƙarshen mu domin ƙarshen ake ɗauka a yi sai da shi an fahimta sai annabi Musa ya ce wala aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau iyakan masu takawa na'am daga nan fa قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا na'am ومن بعد ما جئتنا mm.
قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض na'am ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
annabi Musa alaihi salam bayan ya ce mutanen su yi hakuri kuma su nemi taimakon Allah sai suka ce masa su banu Isra'il da Fir'auna yake azabtar da su kafin dawar annabi Musa daga Madian sai suke cewa uzina min qablu an ta'tiyana ayya Musa Fir'auna ya azabtar da mu ya wahalar da mu kafin ka dawo wa min ba'ad ma ji'tana bayan ma ka dawo daga madayin Allah ya baka manzanci fir'auna bai bai kyale cutar da mu ba iya cutar da mu matuƙa gaya qala sai annabi Musa ya ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum ya kusata ubangijinku ya halakar da makiyin kamar annabi Musa iya yi wa al'ummarsa albici din cewa fir'auna ya ku zuwa karshe kawai asa rabbukum an yuhlika aduwakum ya kusata ubangijinku ya halakar da makiyinku abokin gabarku wa yastaklifakum fil ard ubangijin ya maye ku a bayan ƙasa bayan fir'auna ya tafi da mutanansa sai Allah ya zamto ku ne kalifofi a bayan ƙasa fayanzura kaifa ta'malu kuma ubangiji zai zuba ido ya ga me za ku aikata an gane kamar albishir ne da tsoratarwa a hade tunda kamar albishir yake musu cewa fir'aunan nan iya dab da halaka zai halaka bayan Allah ya halaka shi ku za ku zo ku maye kasar Misra duk madafan ikon ku za ku rike kuma sai Allah ya zuba ido ya gabe za ku aikata a fahimta to za mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana idan Allah ya kai mu gobe za mu tsora daga inda muka tsaya insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya cika mu ya cika mahaifanmu ya samu ya lafiya mu gama lafiya ya ji kanmu da malamanmu na addini Allah ta'ala ya ji kan wanda suka rasu waɗanda suke da rayuwa kuma Allah ta'ala ya ba mu kariya da mu da su gaba ɗaya Allah ya karɓi ibadarmu ya ba mu lafiya da zaman lafiya masu buƙatu cikin mu na alkhairi duka Allah ya biya mana ainihin masu jinya a gida ko asibiti Allah ta'ala ya yi musu na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullah Ah, akwai 'yan tambayoyi da kuma neman addu'o'i Ah, mai wannan tambaya na farko yana cewa malam an ce ba a ambaton allah a banɗaki so malam idan zan yi alwala a banɗaki yaya zan yi da kamar wajen bismillah da addu'ar da ake yi bayan an gama alwala
to da yawa za a karanta nassi na hadisi ko aya amma fahimta sai iya da wahala akwai zikirin mutlak akwai zikirin muqayyad akwai zikiri ma'ana ambaton Allah wanda aka masa kaidi an fahimta akwai kuma ambaton Allah da aka bai shi da aka bar shi kofa a buɗe zikirin Allah mutlaki shi ne aka hana aya banɗaki kamar karatun ƙur'ani ka zauna ka dinga istighfari a banɗaki yan hana ka ka dinga la ilaha illallah a banɗaki yan hana ka an fahimci wannan amma zikiri muƙayyadi ka ce bismillah idan za ka yi alwala a banɗaki muƙayyad ne ka ce a'udhu da menene da Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is idan za ka shiga banɗaki muƙayyad ne duk zikiri muƙayyad baya cikin abin da aka hana a yi abin daki wani abu zai bujiro maka ce subhanallah abin daki misali ko ka tsoron da kama sunan Allah duk wannan ba matsala ce amma ka zauna kawai ka mai da ban daki dirshen gun ambaton Allah ba tare da wata munasaba ba shine abin da aka hana wannan shine abin da malamai suka ce insha Allah wallahi a'lam na Allah ya saka da alkhairi tambayar sa ta biyu ce malami ne ya tsinci kuɗi sai ya ce zan yi cikiya ko kuma in bayar a masallaci a yi a yi cikiya kafin da yi hakan sai wani abu daga cikin kuɗi sai ya faɗi to yaya zan yi
a ya ka biya a ita kayan tsintuwa ba a rike shayi idan ka tsinci abuwa ƙa'ida ka yi cigiya idan har ka yi cigiya ba a samu mai shi ba malaman fiki sun ce za ka dinga renon abin ka bari har zuwa shekara guda idan shekara ta yi ba labarin mai shi to za ka iya sadaka da shi amma idan mai shi ya bayyana za ka bai kayansa an fahimta yasa tsuntuwa ba ba abin alkhairi bane ba cin lalai bane tsuntuwa tana da sharuɗa da yawa a cikin addinin musulunci an gane da kyau ko saboda ka in ka tsinci kuɗi karan farko ka san ba naka bane kuma kana tsoron kar kuɗin ya zauna kun kai salwanta sai ka miƙa shi a guraben da za a yi cigiya a kusa da masallaci kake ba ya mutum masallaci a ina kake kai inda ya kamata a ajiye kuɗin nan amma ka bar kuɗi a gunka ba naka ba akwai haɗari a cikin shi an fahimta saboda ka yana baka shawara abin da ya salwanta daga kuɗin da ka tsinta ka yi ƙoƙarin ka cika shi ka miƙa shi gun da ya dace kawai ka kuɓuta daga wani abu wannan shi ne abin da zai kuɓuta daga insha Allah Allahu a'lam na mace tabbasa ta ƙarshe ce malam ina so a taimaka a gwada mana yadda ake wankan janaba
ka je makaranta a shi ne mana a cikin har yanzu baka san baka san wankan shari'a ba har yanzu kana musulmi a cikin gari gun da ake ta karatun nan ai abin gaskiya ya bada mamaki gaskiya saboda haka ka so ka same ni a keɓantaccen lokaci an fahimta amma koya ma wankan janaba a wannan maka ba wani tona ma asiri zane saboda haka zo ka same ni a keɓantaccen lokaci ko bayan sallan azhar a kowace rana watakila daga nan zuwa kwana uku in kuma ka wuce sai bayan sallan Allah ya kai wannan shine insha Allah kuka samu wani malami a kusa da kai ya koya ma na'am
Ah, sai masu neman addu'o'i ya ce ala akwai wani bawan allah a nan kumbiya-kumbiya da allah ya karbi rayuwarsa wanda an waye gari yau lafiyarsa kalau ya tashi kuma har ma ya dau azumi amma allah ya masa rasuwa daga ɗan jinjiri haka nan allah ya masa rasuwa Allahu muna Akbar.
son sa shi a addu'a allah ubangiji ya ji kansa ya amin gafarta masa.
amin ya Allah Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa kuma Allah ya karbi ibadunsa Allah ta'ala ya sa ya huta na'am sai mai neman addu'a na biyu ya ce akwai wani yaro dan uwa dan uwansa da yake fama da rashin lafiya shi ma yana bukatar addu'ar malam da yan uwa musulmi Allah ya bashi Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sanya kafara ce kuma ya bada nasara da dace wajen yin magani shikenan اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله